السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أتكن سير الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سلمة رضي الله تعالى عنه عند مالك كاومنا wasu bayanai a game da tahammulul adha aw tahammuluhu adha inda hijratihi an faɗa mana yadda aka raba shi da matarsa da ɗansa kuma wacce take mana riwaya ita ce na na ummu salama radiyallahu ta'ala anha sai dai kamar yadda muka ambata cewa ita wannan riwayar wasu malaman hadisi suna da ta cewa a game da ita qalat tace fa kuntu akhruju kull gadatin sai na zama ina fita kowace safiya fa ajlisu fil abtah sai in zauna a wani wuri da ake ce masa al abtah wuri ne fama azalu abki hatta untiya ba zan gushe ba ina ta kuka tun safe har sai na yi yammaci sanatan au qariban minha shekara ɗaya ko kuma kusa da shekara ɗaya a cikin wannan yanayin hatta marra bi rajulun min bani ammi har wata rana wani daga cikin ƴan uwan babbana ya wuce ahadu banil mughira ɗaya daga cikin banul mughira fara amadi farahimani sai ga irin wannan tashin hankali da nake ciki farahimani sai tausaya mini faqala li banil mughirati sai ya je ya ce ma dangina banul mughira ala tahrijuna min hadhihi al miskinati shin yanzu ku ba kwa jin wata damuwa a game da wannan abbaiwar Allah balarabe yakan ce ma mutum miskin qadiman wa hadisan yana amfani da lafazin miskin ba yana nufin cewa mutum walakantacce bane ba ba maskana ta walakanci ba a'a yakan ce ma mutum miskin a matsayin kamar yanzu ka ce dan bawan Allah sannan akan ce wa mutum miskin balarabe na ce masa miskin lilizbira don ya walakanta shi tunan ya ce ala tahrijuna min hadhihi almiskina shin ba kwajin ala tahrijuna min hadhihi almiskina shin ba kwajin wata damuwa a ranku game da wannan baiwar Allah ƴar uwarku farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha kun raba tsakaninta a gefe guda da mijinta sannan a wani gefen kuma sun kun raba tsakaninta da ɗanta ba kwa jin tausayinta kun raba ta da mijinta kun raba ta da ɗanta ɗanta yana ba ta kewa idan ta gan shi ta mushi wasa mijinta yana ba ta kewa su zauna su yi fira amma kun raba su musiba goma da ashirin qalat ce ta ce faƙalu li sai suka ce min wata rana alhiqi bi zawjiki in shi'iti je kika haɗu da mijinki in kin ga dama ka gama daga daga tse in shi'iti in kin ga dama qalat faradda banu abdul asad ilayya inda zalika ibni da su kuma banu abdul asad dangin mijinta suka ji labarin cewa an ce ta dawo da an dawo da ita ta koma yajin da aka sa ta ta yi ko kwacen da aka ma mijinta nata to yanzu an mayar da ita to da suka ji labari su kuma faradda banu abdul asad ilayya inda zalika bni su kuma wannan dangin mijin nata sai suka mayar mata da ɗanta shi salama din wanda aka aka yi ta jani'in jaka a aka tsinka mai hannu qalat tace fartahaltu ba'iri sai na taho da raƙumi na ne niyya in hausa summa akhadtu bini sannan na ɗauki ɗana fa wada'atuhu fi hijri na sa shi a gabana ina kula da shi summa kharajtu uridu zawji bil madina sannan ta kama hanya ita kadai a hanya daga ita sai ɗanta akan raƙumi tana neman mijinta daga maka قالت تيتشي وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم شي باب wani daga cikin halittar Allah wanda yake tare da ni har sai da na kai wajen tan'im wajen da manzo Allah sallallahu alaihi umarci na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr yace ta je ta yo ta dauko haraminta daga can saboda aina na Aisha radiyallahu ta'ala anha duk lokacin da aka zo aikin haji hajjatul wada'i sai ita ba ta tsawaf ba ba ta tsawaful umra ba shine karshe karshe lokacin tafiya sai nana Aisha ta zo tana ma manzal sama kuka tana cewa yadhhabu an-nasu bi hajjatin wa umratin wa ana azhabu bi hajjati oh ya ma'aikin Allah kowa yayi umra yayi aikin hajji amma ni ban yi umra ba saboda ana zuwa maka she haibata ta zo manzal su ne ce isna'i kullama yasna'u al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt da abinda mai aikin hajji yake ke maki amma banda dawafi dawafi mai haila ba za ta yi ba to kaga ba dawaful umra to mutumin da bai yi dawaful umra ba kuwa kaga umra aiki biyu ne daga at-tawaf sai a sa'i baina safa wal marwa shi kenan mutum ya gama umra to ba ta dawafi ba dawafin nan kuma rukuni ne a cikin aikin umara kamar yadda kuma shi na ifada rukuni ne a aikin hajji to shine sai manzon sama ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma yace ta je wajen da ake ce masa at-tan'im yanzu sun yi wani waje a sun yi masallaci a wajen suna ce masa masjidu Aisha haka ake ce ma masallacin in mutum ya taso daga Makka zai tafi Madina ko ya taho daga maka ya zo gab da ya taho daga madina gab da zai shiga maka to a wannan hanyar masallacin yake suna ce musu masjidu aisha a wannan wajen da ake ce masa at-tan'i to shikenan nanan musallama ta radiyallahu ta'ala anha ta kama hanyar madina ta ce sai ta ce sai suka tafi sai suka tafi ta kama hanya har ta kai wajen da ake ce masa atanin ba kowa laqitu usman ibn talhata shi ne za su samai a cikin lokacin ne ko na'am shine sai ta ce لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار tace tana cikin tafiya ta kai wannan waje da ake ce masa at-tan'im wanda wuri ne gab da maka a hanyar tafiya madina sai ta haɗu da Usman ibn Talha ibn Abi Talha kuma shi yana ɗaya daga cikin ƴan uwan Banu Abdiddar banu abdiddar suna ɗaya daga cikin ƙabilu na larabawan maka waɗanda ake girmama su suna da faɗi a ji faƙala sai ya ce ila aina yabnata abi umayya sai ina za ki tafe ya ke ɗiyar abu umayya ƙultu sai na ce uridu zauji bil madina ina son in je in haɗu da mijina ne Abu Salama a garin Madina. Ƙala sai ya ce, awa ma ma'aki ahadun ya kike tafiya ke kaɗai mace ba wanda yake tare da ke? Ƙultu ma ma'i illallahu wa bunayya hada, wa bunayyu wa bunayya hada. Ta ce ba wanda ke tare da ni sai Allah wa bunayya hada da wannan ɗan nawa. Allah ne ke tare da ni nan ma'iyya ta annasur wa ta'ayi sannan kuma ɗana da nake tare da shi gani faƙala sai ce wallahi ma laki min mutriki ce wallahi tun da na gamu da ke bai kamata in baki ba فأخذ بخطام البعير سيكام لنزام ونن راقم فانطلق معي يهوي بي سيتراته تفتاردني يهوي بي ينا ثوري دني فوالله تشينارا إلى الله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه tace ban taba haduwa da wani mutumi daga cikin larabawa ba da nake ganin yafi shi daraja وكان إذا بلغ المنزلة يا كسن شيء إذا أكا تزنغو إن أكا كيوان وجيد يكما تأتزنغو أنا خدي شيء دب سمن دغاقمي ثم استخ ثم استأخر عني سيد يا شمبايا حتى إذا نزلت حتى إذا ياغنا سقو استأخر بعيري to daga nan kuma sai mai da raƙumin nawa ya koma baya fa haɓa an guce sauke abin da yake kai na kaya sun maƙayyadahu fi shajari sannan ya kama raƙumin nan nawa ya je ya ɗaure shi sun matanaha ila shajaratin shi kuma sai ya koma gefe wajen wata bishiya faɗaɗa a tahtaha sai ya je ya kishingida ƙarƙashin wannan bishiyar kaga wannan shaida ce take badawa a game da shi fa'iza janar rawahu idan yammaci ta ya kusa ƙama ila ba'iri faqaddamahu farhalahu idan ya ga yamma ta kusa shikenan sai ya zo kusa da sai ya zo wajen raƙumi na faqaddamahu sai ya gabato da shi farhalahu sai ya shirin a tafi thumma sta'khar anni sai koma gefe can ba kusa da ni ba wa qala qadi sai ce ki hau fa idza rakibtu idan ya ga na hau fastawaitu ala ba'iri na daidaita akan raƙumi na to a tafi a kada bi khitanihi daga nan sai ya zo sai ya kama akalan raƙum faqadani hatta hatta ya hatta yanzila bi sai ya ci gaba da jan raƙumin har sai ya kai inda kuma za a sake cin zango inda za a huta falam yazal yasna'u dhalika bi hatta aqdamani al-madinata ke bai gushe ba haka yake min har ya kawo da ni Madina falamma nazara ila qaryati bani amr ibn auf bi quba qala zawjuki fi hadhihi alqarya lokacin da aka kawo wajen kabilar ko ƙauyen da ake ce masa abin nan ƙauyen ƙauyen ƙauyen amr ibn auf wanda waɗannan su ne waɗanda suka tarbi manzo Allah sallallahu alaihi a quba قالت يشي زوجتي في هذه القرية مجن كنا نن أو نن قوية وكان أبو سلمة بها نازلا kuma dama mijina Abu Salama yana nan a nan garin yana zaune fadkhuliha ala barakatillah yace ki shiga a ƙarƙashin albarka Allah sun mansarafa raji'an ila makkata sannan ya juya ya koma maka a wannan kissar da ake bada an ce fitin lokacin fa bai musulunta ba domin nan ai malam ma a ƙasa ya kawo a nan ba ta ƙasa ya ce wa kana usmanu yawma idin ala kufrihi a lokacin wannan usmanu ibn abi talha ibn talha ibn abi talha yana cikin kafirci fa innahu aslama fi hudnatil hudaybiyya domin ya musulunta ne a lokacin da aka yi hudna ta hudaybiyya hudna shine alƙawarin tsage ta yaki ana yaki tsakanin musulmai da kafirai to sai wani dalili ya zo sai a jawo sai a ce to a dan tsahirta ba yaki tsakanin mu ai shine wannan sulhun da aka yi na hudaybiyya dai wa qutila shahidan bi ajnadi sannan an kashe shi ya yi shahada a lokacin a ajnadin ajnadin gari ne daga cikin biladu sham yana ɗaya daga cikin ma'arifu biladu sham da aka yi tun farkon zamanin sayyidina abubakar har zuwa zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu da aka samu waɗannan futuhat ɗin aka ci garin sham ya dawo hannun musulmai aka rusa daular rumawa wacce su waɗanda su ne suke shugabantar da biladu sham fakanat taqulu ta kasance tana cewa ita na na ummu salama ma a'lamu ahla baitin fil islami wallahi ban san wasu mutanen wani gida ba asabahum ma asaba aja abi salama asabahum ma asaba ala abi salama ce ban san wani gida da wani abu na damuwa ya same su ba kamar irin abin damuwar da ya samu ‘yan gidan sagiduna abu salama wato mijinta kenan wa ma ra'aitu sahiban qattu kana akrama min usman ibn talhata tace sannan ban taba ganin wani wanda aka kasance tare da shi ba aka yi tafiya tare da shi ya kasance ya fi usman ibn talha daraja da matsayi da karamci bata taba gani ba ta ba da shaida a ƙasa ya ce muku unzuril bidayata wan nihaya mutum ya duba littafin albidaya wa nihaya na al'imam ibn kathir sannan kuma da siratu ibn hisham amma wa fi sanadihi maslamatu ibn abdullahi ibn umar ibn abi salama lam yuwaffiqhu ghayru ibn hibban ba a samu wani daga cikin malaman hadisi ya ce shi wannan maslamatu ibn abdullahi ba cewa shi fiqa ne wa qala al-hafiz fi at-taqrib amma al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai ya ce makbulun ana karɓan hadisinsa iyaka mafi yawanci malaman hadisi ba su cika tsayawa a littafin al'imam ibn hajar taqribu tahzib ba taqribu tahzib littafi ne ɗan ƙarami a cikin ilmin rijal muktasari ne al'imam na hajar abin da ya riƙa yi kawai zai ambata sai ya ce huwa wane wane sai ya ce fi tabaqatil ula idan siƙa ne sai ya ce siƙa ne idan kuma ba siƙa bane sai ya ce ba siƙa bane to haka ne so daga wannan dai kissa da yusta anasu biha eh za a dan iya amfani da ita domin tsananin raunin ta bai yawa ba ba ta da rauni mai yawa to wannan a takaice dai shine yadda Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu da matarsa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha suka sha wahala a lokacin hijira kowannen su ya shiga damuwa shekara guda a raba mata da mijinta a raba ta kuma da ɗanta a gefe guda wannan abin tashin hankali ne wallahu alam